نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوات رمضان هجر منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo biyu ga watan bakwai 2015 za mu tashi sura ta casa'in da bakwai suratul qadari tana da ayoyi guda biyar wannan sura abinda take nunawa kai tsaye abubuwa uku ne na farko girman alkur'ani da kuma girman wanda ya saukar da shi da girman wanda ya kawo shi da kuma girman abin da yake kunshi a cikinsa da kuma al'ummar da aka kawowa sannan na uku wani dare da Allah ya ya ware ya kira shi dare mai daraja wannan dare wanda shi kadai ya fi wata dubu shekara tamanin da uku to abinda wannan dare ya kunsa na albarka ko mun dace a cikin wannan wata ake samun wannan dare Allah samu dace da shi sannan na uku saukan mala'iku da ko mala'ika jibrilu domin tabbatar da umarnin Allah da kuma tabbatar da aminci ga alkhairi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله سبحانه وتعالى yace inna anzalnahu haƙiƙa mu mun saukar da shi ba tare da an faɗi waye ba ko meye ba amma dai saboda alkur'ani ya gabata da yawa an yi ta bayanin sunayensa da sufofinsa shi yasa kawai ba a tare da an faɗe shi ba Allah ta'ala ce inna anzalnahu can yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin can kuma yace shahar ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wa qur'anan wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila to Allah ta'ala ce inna tabbas lalle dahir mu ne wannan nunul azamati nuna girma ne da buwaya da kasaita anzalnahu muka saukar da shi fi lailatul qadari a cikin dare mai daraja alqadari yana nufin daraja da girma an yi fassara guda biyar duk tana komawa zuwa ga wannan ne lailatul qadari alqadar din wato dare dama sanannen abu ne amma da aka ce dare mai daraja sai wasu malamai suka fassara cewa ana nufin mai girma domin ana cewa kamar yadda zo wa ma qadarullah haqqa qadarihi ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba da haka alkadaru yana nufin girma da daraja kenan an ce inna anzalnahu fi lailatul qadari fassararsa shine mun saukar da shi a cikin wani dare mai girma da ana cewa fulanun min qaulika li fulanin qadarun wa ana ai ina kaddara shi me ma'ana kenan ina girmama shi sannan na biyu yana nufin daga kunci wato dare ne da aka kunkuntata sako aka kuntata sharri a cikinsa sharri ya zama babu shi a ciki ana cewa hiya lailatun tadhiqu bihal ardu minal malaika ko malaiku sukan cika su makare kasa saboda yawan su kamar da Allah ce wa man qudira alaihi rizquhu daga qudira qudira zanna allan naqdira alaihi ba za mu kuntata masa ba sannan na uku an ce alqadaru alhukmu wato wannan dare ne da ake yanke hukunci a cikinsa ka annal ashiya a yuqaddaru fiha jimalan ibn qutayba na hudu li'anna man lam yakul lahu qadarun sara bi mura'ati hadha qadari wanda ba shi da daraja ko ba shi da kima ko ba shi da girma idan ya dace da daren lailatul qadar to ya gama samun daraja da kima saboda haka aka kira shi lailatul qadari dare mai kima ma'ana wanda duk ya tsaya a cikinsa ya dace to zai samu kima zai samu girma ko kuma li annahu nazala fihi kitabun zu qadari sai a ce lailatul qadari daren nan da aka saukar da littafi mai daraja a cikin sa to qur'ani anan Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr ko mun sa alqur'ani ya sauka ne a tsawon shekaru 23 to me ake nufi da wannan inna anzalnahu fi lailatul qadr sai malamai suka ce saukar ƙur'ani iri uku ce akwai min Allah ila Allah wa min Allah ila sama'id duniya wa min sama'id duniya ila duniya haka wannan ita ce sauka uku magana Allah ce amma sai rubuta ta a jikin lawul mahfuz daga lawul mahfuz kuma aka kwafo alqur'ani aka kawo shi saman duniya baitul izza daga nan baitul izza kuma ake sakko da shi kaɗan kaɗan har tsawon shekara ashirin da uku da haka kenan inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka shahr ramadan allazi unzila fihi alquran kaga wannan duk yana koma zuwa ga ita dai wannan daren ta lailatul qadari wato dare mai daraja da Allah ta'ala ce inna anzalnahu haƙiƙa mu ne muka saukar da shi fi lailatul qadri a cikin dare mai daraja wa ma adraka wa ya sanar da kai ma lailatul qadri menene wannan dare mai daraja sai Allah ya ce lailatul qadri shi wannan dare mai daraja khairun shi yafi alheri min alfi shaharin fiye da wata dubu wata dubu shekara 83 kaga ashe masu wata dubu a cikin masallacin nan yan kadan ne tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sauka war ruhu da ko mala'ika jibrilu wannan atafil am ne alal khas ko ko kuma an gabatar da mala'iku shi ma shashi ne na mala'iku fiha a cikin wannan dare bi izni rabbihim amma suna sauka ne ba wai su suka yi sha'awar sauka ba kawai Allah ne ya saukar da su min kulli amrin ai bi kulli amrin min bi ma'ana bi bi kulli amrin da dukkan abin da Allah yake so ya zartar a cikin wannan dare na alheri da ɗaukaka darajar wasu da mutunta wasu da kimanta wasu salamun aminci ne hiya ita wannan dare hatta madala alfajir ha alfajir keto cikin aminci ake a wannan dare ha alfajir keto ko kuma salamun hiya mala'iku suna cewa mutane assalamu alaikum assalamu alaikum har wannan gari ya waye to duka biyun ma'anan ya shiga ciki mala'ikun suna wa mutane sallama ko mutane suna cikin salama har gari ya waye kamar yadda muke cewa Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu muhammadun bi yadihi la tadkhuluna al jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum sai ce afshu salama bainakum ku yada sallama a tsakaninku ku yada sallama in ka hadu da mutum kace assalamu alaikum wa rahmatullah kun ga assalamu in ya yaɗu a cikin jama'a to za a samu aminci za a samu kwanciyar hankali za a samu nutsuwa kuma an tambaye shi ayyul islam afdal qala tuqri'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif wa tut'imu at'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif ko aka gamu da shi kai masa sallama to wannan sura mai ayoyi guda biyar ta kunshi matsaloli da muka faɗa guda uku na farko ƙima alƙur'ani da girmansa saboda girman ƙur'ani da cewa sanannen littafi ne wanda baya buƙatar sai an yi dogon sharhi a kansa shi sa kawai aka ce inna anzalnahu litta'zim hu din kawai ba a gabatar da wani abu da ya gabata ba sai aka ce inna anzalnahu saboda kowa ya san shi wannan littafi na Allah alƙur'ani yana da sunaye yana da siffofi mafi yawa daga ciki guda ashirin da shida a cikin alkur'ani waɗannan siffofi da waɗannan sunaye na alkur'ani suna mana nuna mana darajar da shi alkur'ani yake da shi Allah ya kirawo shi alkitab yace alif lam mim tilka ayatul kitabul mubin ko alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin ko alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi min rabbil alamin zalikal kitabu Allah ya kira shi alkitabu saboda maktub ne littafi ne sha rubutu ana rubuta shi kuma wa yuqra'u ana karanta shi shi yasa kuma alkitaba yana nufin jam wato littafi ne da ya tattaro sannan ana kiransa alquran alquran imma min alqar'i aw min alquran aw min alqira'a aw min alqa'im aw min alqiran min alqiran أو من القراءة أو من القرء أو من القرائن to amma abin da aka ce min alqira'a ne wa min alqar'u wal qar'u huwa aljam'u wal qira'a bi ma'ana yatlu qur'an ya zama shakaratu kenan littafin da ake karanta shi kuma littafin da ake jin dadin karatunsa kuma ake samun lada wajen karanta shi sannan Allah ya kira shi kalamullah wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka فأجره حتى يسمع كلام الله ذاك وأن القرآن كلام الله سنة الله يكراه شري الروح ريني إكتوا وإنه لتنزيل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أوحينا إليك روحا ولكن جعلناه نورا ونقول يكرا شري أبنا أن كرا شري سبود الأمة تنا رايوا كتشاور رايوا إذا تابع القرآن sannan Allah ya kira shi tanzil wa innahu la tanzilu rabbil alamin wannan saukakken littafi ne daga wajen Allah mahaliccin talikai an kira shi alkarim wato littafi ne mai karamci bal huwa qur'anun innahu la qur'anun karim fi kitabin makanun la yamassuhu illa almutahharun kun ga wannan daraja ce littafi ne mai karamci mai karama idan al'umma ta bi shi ta rike shi ta kuddure shi ta yi aiki da shi za ta samu karama duniya da lahira an kirawo shi kitabun majid Allah ce bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz littafi ne mai girma duk al'umma da ta rike shi sai ta samu girma an kirawo shi aziz littafi ne mabuwayi duk al'umma da ta rike shi sai ta buwaya wa innahu la kitabun aziz wannan littafi ne mabuwayi in al'umma ta rike shi za ta buwaya Allah ya kirawo shi al-hakim yana kunshe da hukunci yana kunshe da hikima Allah ta'ala ce wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim sada an kira shi as-sidqu wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi as-sidqu shine alqur'ani tun farkon sa har karshen sa gaskiya ne Allah ya kira shi al-haqq inna hadha la huwa al-qasasul haqq wannan wato labari ne na gaskiya duk Qur'anin da duk bayanin da Qur'ani yayi gaskiya ne an kira shi kitabun mubarak littafi mai albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatazakkara ulul albab littafi ne mai albarka an kirawo shi al'ajab abun mamaki faqalu inna sami'na qur'anan ajaba mun ji alqur'ani mai ban mamaki an kirawo shi al'ilm Allah ta'ala ce wallazi ja'aka min al-ilmi ba'da allazi ja'aka min al-ilm bayan abin da yazo maka na ilimi haka qur'ani ilimi ne tun daga bangon sa zuwa bango sannan Allah ya kira shi nur wa anzalna ilayka nuran mubina mun saukan maka da haske bayyananne sannan Allah ya kira shi huda yace hudan lil muttaqina wannan littafi wato shiriya ne ga masu tsoron Allah sannan an kira shi ar-rahma hudan wa rahmatan lil muhsinin Allah ya kira shi az-zikr wa hadha zikrun mubarakun anzalna wannan ambato ne mai albarka da muka saukar da shi an kira shi mau'iza an kirawo shi a mau'iza kalla innaha tazkira Allah ya kira shi tazkira wato fadakarwa ne da wa'azantarwa Allah ya kirawo shi shifa magani ne daga cuta wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah ya kira shi almubin bayyananne tilka ayatul kitabil mubin ya kira shi balag inna fi hadha la balagan liqaumin abidin ya kira shi an-nur wa anzalna ilayka nuran mubina ya kira shi al-furqan tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira ya kira shi basair wayewa yace haza basairu linnas ya kira shi al-bayan haza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin kun ga shi wannan littafi da aka wassafa shi da waɗannan siffofi da sunaye guda 26 ya cancanci kawai a ce anzalnahu mun saukar da shi mas'ala ta biyu a cikin wannan aya shine lailatul qadari lailatul qadari an yi maganganu da yawa akai duk da dai akwai hadisai sahihai da suka rushe wasu maganganun wasu ce lailatul qadari ana samun ta ne a cikin kwana 360 na shekara da aka sai dai kalalibi lailatul qadar a shekara baki daya kama wannan kaulin nasu hadisi ya rushe shi wasu ka ce a'a lailatul qadari yana fara ne daga ɗaya ga watan ramadan daga nan zaka fara lalibe har zuwa 30 ko 29 wannan ma hadisi ya rushe wannan kaulin na uku suka ce lailatul qadar ana samun sa ne a goman karshe goman karshen ko ba tare da la'akari da biyu hudu shida takwas da talatin ba so da aka kwanaki goma duk za a iya samun lailatul qadar a ciki wannan kaulin shi ma sunna ta rushe shi kauli na hudu shine wanda ya ce a cikin mara na goman ƙarshe ake samun daren lailatul qadari mara shine 21 23 25 27 29 to waɗannan kwanaki biyar ɗin su ma malamai sun shiga tattaunawa wani ya rantse da girman Allah cewa 21 ne lailatul qadari wani ya rantse da ashirin ya rantse da Allah cewa daren ishirin da uku ne ya cika dare wani ya ce ashirin da biyar sai aka samu cincirin da malamai sun ce ashirin da bakwai ne mafi yawan malamai wasu ma sun yanke kamar shan muhammad nasir dinin albani shi ma yana cikin wanda suka yanke cewa kawai ishirin da bakwai shine lalatul kadari kawai zaka laliban ma kawai shikenan a daina wani lalibe kawai a tafi ashirin da bakwai suka ba da hujjoji masu tarin yawa da kuma kissoshi na mutanen da suka dace da daren yace kadari mafi yawa ya sun fi fadar 27 sannan suka ce ita kalmar bakwai din da ta hau kan 20 ai ba abu ne na na wasa ba shi kansa kalmar lailatul qadari ai hurfa ne guda tara sai aka maimaita ta sau uku tara sau uku 27 haka 27 ne tunda an maimaita lailatul qadarin so uku sannan suka ce abincin yan duniya ma manya-manya abincin da Allah ya magana alkur'ani guda bakwai yace wa dan adam inna sababnal ma asabba summa shaqaqana al-ardha shaqqa fa ambatna fiha habban wa inaban wa qadaban wa zaytunan wa nakhlan wa hada'ika gulban wa fakihatan to banda abba shi na dabbobi ne saboda waɗannan bakwai din suka ce shi ma nuna sannan Allah ya ce a sama yawa dan adam kofofi guda bakwai wala qad khalaqana fawqakum sab'a qara'iq kaga bakwai dai tana nan sannan Allah ya ce saman bakwai yazo a hadisi kasan bakwai sannan ana dawafi bakwai ana sa'ayi bakwai ana jifan shedan sau bakwai bakwai har sau goma shi ma bakwai sau goma shi ma yana nufin saba'in shi ma bakwan ne dai da aka suka ta zubo dalili akan cewa dai su dai bakwai kawai ashirin da bakwai za ga sauran kasashen da suka yanke haka sai mutum ya tabbacinsa kawai shi sai ashirin da bakwai zai tashi to amma nan ganganci ne fa domin wannan ba magana annabi ce yace lalle ashirin da bakwai bane shi dai ya ce a neme shi a goman ƙarshe a mara don jama'a da yawa sun dace da shi a ashirin da bakwai baya nufin kuma kowa ya sha baccinsa sai ashirin da bakwai kawai a fito a ce a ranar kaɗai za a ibada yau ne lici kadari kuma a mafi yawa ƙasashen ba ibada ake wa biki ake yi ranar ashirin da bakwai ɗin shi kenan sai a sa kwayaye sai a zo a haɗu a yi ta karatu wasu su ta waƙa wasu su ta rawa wasu su ta kiɗa da mandiri wasu su ta kaza ko ranar ishirin biki ake a yi taro yadda ake taron maulidi shi ma ka ake masa taron 27 to kaga wannan ba haka ya kamata a yi ba kamata ya a same ka kana sallah ko kana karatun qur'ani ko kana salatin annabi ko kana istighfari ko kana dawafi ko kana wani aikin kirki da shari'a ta amince da shi a same ka a wannan daren abin da kake kenan amma bai kamata a mai da shi biki ba kuma to shine Allah ta'ala ya faɗi wannan to sannan saukar mala'iku da ruh a cikin wannan wato rana shi ma yana nuna wata daraja da wani abu na musamman domin mala'iku ba sa sauka sai da umarnin Allah wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ba ma sauka sai Allah ya ce mu sauka da haka kaga mala'ika ya sauka ɗayan biyu ne zai faru ko wani babban alheri ko kuma wani babban ɗaukar rai ko halakar da wasu mutane to wannan tunda ya dace da guri mai alheri to saukarsu ya zama alheri a wannan dare haka wannan a takaice shine masail da wannan sura ta kunsa na'am bismillahir rahmanir rahim lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin wal mushrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه wannan sura ita ce sura ta casa'in da takwas ayoyinta takwas kuma tana bayani akan abubuwa guda hudu abu na farko bambanci tsakanin mushrikai da ahlul kitabi abin da ya hada su da abin da ya raba su kafirci ya hada su da su da mushrikai duk kafirai ne amma hanyar kafircin ce ta bambanta na biyu Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana mahimmancin bauta da ikhlasi duk ibadaka idan babu ikhlasi akwai matsala sannan na uku an nuna mana al'amalu saliha suna shiga cikin imani sannan na hudu Allah ya faɗi makomar 'yan wuta da makomar 'yan aljanna taɓaɓu da kuma nagartattu Allah subhanahu wata'ala ya ce bayan basmala lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina allazina kafaru waɗanda suka kafirta min ahlil kitabi daga waɗanda aka bawa littafi sune yahudu da nasara wal mushrikina da maguzawa waɗanda suke bautar gumaka da sauran shirmansu lam yakun munfakkina kenan ba su zamo masu rabuwa ba da kafircin da suke yi hatta ta'tiyahumul bayyina har sai da hujja ta zo musu nan ya zo da sigan mudari'i amma ana fassara shi da sigan madi ai hatta atathumul bayyina har sai da hujja ta zo musu me hujja rasulun shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama minallahi daga wajen Allah yatlu yana karanta suhufan wasu takaddu sune alqur'ani mutahhara ababan tsarkakawa kamar cin da yake cewa bi aidi safara kiramin barara saboda suhufin mukarrama ko tafai ne masu karamci bi aidi safara kiramin barara fiha kutubun a ciki akwai dokoki rubutattu ƙayyima waɗanda suke na adalci duk abin da Qur'ani yayi doka a kansa to wannan doka adalci ce kamar yadda duk labarin da ya bayar wannan labarin tabbas ya faru gaskiya ne wa ma tafarraqa allazina utul kitaba waɗanda aka bawa littafi ba su rarrabu ba da can sun yi ittifaki cewa idan aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su bi shi amma da annabi ya zo sai suka rarrabu kuma wasu ka bi shi wasu ka kibinsa illa min ba'da ma ja'atuhumul bayyina sai bayan bayyananniyar hujja ta zo musu falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi Allah ta'ala yace ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi sun san annabi shi yasa Allah ta'ala ya ta kiransu da lafazin abin da suke da shi a hannunsu Allah ya kira su ahlul kitab saboda a ja hankalinsu ba ce ya arna ba amma da suka ƙi sai arnancin ya fara tuhowa da can Allah yakan kira su ahalil kitab ahalil kitab saboda ana jan hankalinsu su zo su karɓi musulunci abin da yasa ake jingina su ga littafi dan su duba littafin nasu su ji me yace game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya faɗi wannan sau 30 a cikin alkur'ani daga ciki akwai wanda yake cewa ma yawaddu allazina kafaru min ahalil kitab kun ga bai mai da su kafirai duka ba anan ma yawaddu allazina kafaru min ahlil kitabi waɗanda suka kafurta daga cikin waɗanda aka ba littafi ba sa gurin walal mushrikina da maguzawa an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum ba sa so wani alheri ya sauka daga Allah ya zo kanku wani gure ce wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara da yawa daga cikin waɗanda aka ba littafi na yahudu da nasara suna gurin ina ma su mai da ku kafirai bayan kun yi imani saboda me hasadan min inda anfusihim hasada ce a cikin ransu da akwai da Allah ke cewa qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a ya kuma zuwa littafi ku zo zuwa ga wata kalma ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sawa'in bainana wa bainakum me daidaita tsakaninmu da ku Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a mu bauta Allah shi kadai wadda ta'ifatu min ahli kitabu la yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'uruna Allah yace wata bangare daga cikin ahli kitabu sun yi gurin ina ma su batar da ku amma ba kowa suke batawa ba sai kawunan su wani ce ya ahli kitabi lima takfuruna bi ayatillah ya ku masu littafi ya ya kuke kafircewa ayoyin Allah ya ahli kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil me yasa kuke kuke cudanya ƙarya da gaskiya ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah ya ku masu littafi yaya kuke hana mutane su bi tafarkin Allah ya ahlal kitab la tagalu fi dinikum ya ku masu littafi ka kuce gona da iri a cikin addinin ku ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa ya'fu an kaseer manzo na yazo yana bayyana abin da kuke boyewa a cikin littafi da yawa kuma yana kauda kai ma daga wasu kul ya ahlal kitabu lastum ala shay sai Allah ya ce fa ba akan komai kuke ba hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ku fa ba a bakin komai kuke ba sai kun yi aiki da attauran da linjilan da qur'anin da aka sauka muku ku hada su ku yi aiki da su baki daya domin ita attaura da injila tana kira abu alqur'ani qur'ani kuma ya soke aiki da su to a zo abu alqur'ani shine daidai wuli ahlul kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum wuli ahlul kitab la taghlu fi dinikum ghayra al haqq haka Allah ya ta kiransu da wannan suna na ahlul kitab a gurare daban-daban har talatin a cikin alkur'ani to ahlul kitab in an ce masu littafi wani littafi ake nufi ana nufin attaura da injila attaurar da aka sauka wa annabi musa wanda allah ya kama sunanta sau goma sha takwas a cikin alkur'ani attaura attaura attaura an ka kirga wa anzalna taurata wal injil ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'dihi لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم سنة لا كرا إنجيل wace saukawa annabi isa ita kuma ya kira ta sau goma sha biyu ta annabi musa sau goma sha takwas ta annabi isa sau goma sha biyu kamar da dama mun san annabi isa wato da annabi musa shine annabin da allah ya fi ambatansa da yawa alkur'ani mun ce allah ya ambace shi sau ɗari da talatin da shida a cikin alkur'ani shi ko annabi isa an kira shi isa sau ashirin da biyar an kira shi almasihu sau goma sha ɗaya an kira shi ibnu maryam sau ashirin da uku to saboda haka su ne annabawan banu isra'ila in an ce ahlul kitab ana nufin ko yahudu ko nasara akwai abubuwan duk da kafirai ne Allah ya kafirta su amma akwai abubuwan da Allah iya dami alaka da su akwai alakoki da yawa waɗanda in ka kuma tafan fikihu zaka same su akwai alaƙa ma wacce ta kowace girma ta ce alaƙa aure da alaƙa cin yankansu to in ka auri ahalin kitabu in ka koma risala za ka ga yadda aka yi bayanin yadda za a yi auren da yadda za a zauna in ka sake ta za ta yi istibra'i za ta yi koko za ta yi jini uku ne kamar yadda ya take yi sannan ka rasu ita ma za ta ta kaba wata hudu da kwana goma ne ko ba haka za ta yi ba sannan kun haifi ɗa waye yake da haƙƙin sa masa suna in kun rabu wa zai rike dan in ta mutu da ɗanta da ɗanka a cikin ta a wace makabarta za a binne ta dan musulmi ne a cikin ta sai ta mutu ka auro ali kitabu sai ta mutu to a ina za a mata jana'iza ina za a binne ta shi ma akwai maganganun malamai akan wannan so shi yasa ma malamai suka ce kawai ka auri musulma ka huta kawai saboda abubuwan suka taso yanzu wani ya je auro wata ahlul kitabi da da ya rasu sai ta kwashe ƴaƴan su biyar ta mai da su kirista duka ta gudu da su saboda dokar ƙasa ta nuna uwa ke rike ƴaƴa ƴan uwansa suka zo suka yi iya abin da za su iya ƙarshe ta kwashe ƴaƴan ta gudu da su akwai kuma wanda ya je auro wata ashe ta fi shi sanin nata addini shi bai san nasa addinin ba cikin hira ta dinga sa masa shubaha kafin lokaci kankani ya juye ya koma can kaga wannan an yi ba ai ba da haka ka samu ahlus sunna malamai tauhidi mai akida a cikin musulmin ma sai ka darje amma ko ba ka ce haramun ba tunda Allah ta'ala ce wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal minan nisa wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna hmm من الذين إذا آتيتمون أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان kaku dinga zaman daduro da su ka je ka kama mata ɗaki ko ka kama mata gida kuna daduro Allah ya ce in kana son ta kirista aure ta maimakon ka je kana daduro da ita amma fa ka auri musulma mai aqida tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha in ta hada hudun ma alhamdulillah akwai malamin da ya ce da wuya mace ta haɗa hudun nan kyakkyawa ce a hali kyakkyawa ce a siffa ga hadda qur'ani da sahihul bukhari da tauhidi ga kudi a ƙasa miliyoyi kuma yan wani jikan wani ce na'am in ta haɗa sai yaya na'am to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce wa mata farraƙar lazina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi ba su rarrabu ba illa min ba da ma ja'atuhumul bayyina sai bayan hujja da dalili ya zo musu wa ma umiru ba a umarce su ba a cikin littattafansu illa li ya'budullah face su bauta wa Allah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini da ikhlasi ga Allah kawai hunafa'a kuma an ce su bi hanyar annabi Ibrahim wa yuqimu salata su tsaye da sallah wa yu'tu zakata su bada zakka wa zalika wannan dinul qayyima shine addini mi kakke na tsayayye na Allah in kai in kai tauhidi ka bautawa Allah shi kadai shine illa li ya'budullah kun ga ibada ta shigo mukhlisina ikhlasi ya shigo ga ibada da ikhlasi ga sunna ga sallah ga zakka me rage saboda haka musulunci ya tsaya kenan duk kuma waɗannan ayyukan suna cikin addini saboda al'amalu salihah min al-iman wal iman min al-amali salih dan haka yace wa zalika yin wannan ibada bautawa Allah shi kadai ba tare da hada shi da abokin tarayya ba zalika dinul qayyima haka wannan aya ta yi kira zuwa ga muhimman abubuwa guda hudu a cikin addini na farko bauta Allah shi kadai ka a hada shi da abokin tarayya da haka dole ne mutum ya san abu hudu ya san waye abdu waye ma'abudu mecece ibada kuma menene ta'abbud aiwatar da ibadar al'abdu Allah ya kasa mana bawa alqur'ani hudu akwai al'abdul mutlaq bawa gama gari in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmana abda kowa da ka gani bawan Allah ne ko me bawan Allah ne sana akwai bawa keɓantacce wanda Allah ce rabbi Musa wa Harun wannan keɓantaccen keɓantacce kenan kama kuma inda ya zo cewa wa zikur ibadana ibrahima da inda yake cewa wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama da kuma inda yake tawassafa annabi sallallahu alaihi wasallama gurare sama da sha inda ita kiransa abdu wa in kuntum fi shakkin mimma fi raibi mimma nazzalna ala abdina alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba سبحان الذي أسرى بعبده تبارك الذي نزل الفقان على عبده أليس الله بكاف عبده وأنه لما قام عبد الله فأوحى إلى عبده ما أوحى هذا دو wannan abdu abdu Allah yake ta kiran Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine daraja abduhu wa rasuluhu to kun ga kenan mu ne masu bautar shi kuma Allah shine ma'bud wanda ake kadaita shi da bauta ba abota kowa sai shi sannan ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu min al-aqwal wal af'al duk aikin da Allah ya sa a yi ko ya sa a bari kuma yana so a yi din yana so a bari kuma akwai lada wajen yin da barin to waɗannan Allah ya yarda a yi kuma ya yarda a yi din kuma ya saukar da shari'a akan a yi to waɗannan su ne bauta shin ayyukan zuci ne ko ayyukan baki ne ko ayyukan gabbai ne shine imanin da ya kasu uku akwai ayyukan zuciya yana cikin imani akwai ayyukan baki yana cikin imani akwai ayyukan gabbai mutukar shari'a ta saka kuma ka yadda ta saka akan yadda ta saka to ka shiga cikin wannan to sannan kuma sai wato at-ta'abbud at-ta'abbud huwa at-tazallul wal khudu' lillahi azza wa jalla bi fi'l al-awamir wa ishnab an-nawahi mahabbatan wa ta'ziman ala al-wajhi alladhi ja'at bihi shara'i'uhu ka bauta Allah yadda shari'a ta ce kai aiki da hadisin nan biyu hadisin sayyidina Umar radiyallahu an da hadisin nana Aisha radiyallahu anha wannan hadisin ya ce innamal a'malu binniyat wannan hadisi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu kenan wannan hadisin na farko mizanul a'malul batina ayyukan da kake a zuci sikelinsu shine hadisin sayyidina Umar ayyukan da kake a fili kuma ma'auninsu shine hadisin na Aisha niyyarka sikelinta shine wa inna malikul limri'in manawa ayyukanka na fili kuma man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu kenan wannan shine mizanul a'malu zahira wannan mizanul a'malul batina ayyukanka na fili su dace da sunna zuciyarka kuma ta nufi Allah shine al-ikhlasu wal mutaba'atu wanda Allah ya azurta shi da ikhlasi yana aiki dan Allah kuma yana yi akan koyawar manzon Allah to ya gama rabauta wani ya samu duka biyun wani ya rasa duka biyun wani ya samu daya bai samu daya ba wani ba shi da ikhlasi ba shi da sunna haka yake ta rayuwarsa baya yi dan Allah ko baya yi yadda manzon Allah ya kawo wani kuma yana da ikhlasi yana da sunna Allah ya sa ma ciki wani kuma yana da ikhlasi aikin da yake dan Allah yake to amma ba haka sunna tace ai aikin ba kaga ya aikin banza wani kuma yana yin yadda sunna tace amma ba dan Allah yake ba shi ma ya aikin banza duk da kayi sunna din haka annabi yace ayi amma zuciyarka bata nufi Allah ba kayi aikin banza so da haka al-ikhlas wal mutaba'a akhlasuhu wa aswabuhu inna al-amala idza kana khalisan ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا الخالص أن يكون لله وحده آه الصواب أن يكون على السنة الله إذا تدموا شين الله تعالى إن الذين كفروا حقيقة وأن سك كافرتا من أهل الكتاب دقتي وأن أكباس للتافي كو يهود كو نصارى والمشركين دماغزاوا fi nari jahannama waɗannan ‘yan wutar jahannama ne, khalidina fiha masu zama titir dindindin a ciki, wula'ika waɗannan hum sharrul bariya su ne mafi sharri a cikin talikai baki ɗaya, domin wanda ya kafircewa Allah dabba ma ta fi shi daraja. Kun ga a wani gurin Allah ya ce, ulaka kal an'ami balhum adal, kamar dabbobi suke kai, dabbobi ma sun fi su amfani. wani da ya bar Allah sai Allah ya ce masaluhu ka masalil kalbi misalin sa kamar kare ne wani da ya watsi da littafin Allah ya ce fa masaluhu ka masalil himari ya hamilu asfara kamar jaki ne dauke da kayan littafi wasu kuma Allah ya ce malla anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum alqiradata wal khanazira wa abada dagut kun ga Allah ya maida wasu birrai ya maida wasu aladu ya kamanta wani da kare ya kamanta wani da jaki ya kamanta wani da dabbobin gida duk mai ja musu wannan sakin Allah don wanda ya saki Allah ai ƙara kare da shi tunda kare ba arne bane a gani kare arne ne kare dan bid'a ne kare mushriki ne kafiri ne dan bid'a ne so in ka zama dan bid'a kare ya fika in ka zama abin nan mai sunansa mushriki ka zama kafiri kare ya fika shine sharrul bariya duk halitta Allah ba mai sharri kamar kafiri da mushriki saboda ba su da amfani shi ne Allah ta'ala ce innal ladzina amanu aka sun su kuma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai ulaika hum khairul bariya waɗannan kuma su ne mafi alherin talikai ashe kaga kenan takama ba da kuɗi bane takama ba da mulki bane takama ba da kyau bane takama ba da dan wane jikan wane bane innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya duk wanda ya ai imani da Allah ya aiki na kwarai wannan shi yafi kowa daraja shi sa Allah ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku daraja a wajen Allah wanda yafi ku tsoron Allah kenan ana wa mutum hukunci ne da imani shi kuma al-imanu yazidu wa yanqusu shi yasa da Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan daka al-imanu wat taqwa sune sikeli na darajar wali sune sikeli darajar wali gwargwadon imaninka da taqawaka gwargwadon wulayarka tsakaninka da Allah gwargwadon karancin imaninka tunda taqawa ita ma ta zidu wa tanqusu shi ma imani yazidu wa yanqusu wani imaninsa ma 10% ne wani 20 wani 30 wani 100 ulaka humul mu'minuna haqqan akwai wanda sun kai koli kolacin imani so da imanin yazidu bi ziyadatil a'mali salihah wa yanqusu bi naqatiha so da haka mun ce idan Allah ya faɗi imani da amalu salih to ana nufin imanin yana nufin usulun imani na kudirewa a zuci sannan amalu salihah kuma abinda za a aiwatar da baki da kuma abinda za a aiwatar da gabbai idan kuwa aka faɗi al'amalu sale kawai to imani ya shiga cikinsa in an faɗi imani kawai al'amalu sale ya shiga cikinsa da aka imanu qaulun bil lisani amalun bil arkani wa atiqadun fil jinani yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siya shine Allah ta'ala yace jazaohum su waɗannan da suka yi imani suka biyar da aiki na kwarai sakamakon su inda rabbihim a wajen Allah ku duba wata indiya inda rabbihim dan ma ka dauka wani ne zai baka kai ya rage maka kai tsaye aka ce a wajen Allah sakamakon yake inda rabbihim a wajen Allah mahaliccin su wanda ya kage su yake renan su kuma ya samar da su menene sakamakon jannatu adanin aljanna ce ta adanin wacce ba ta karewa kenan tajri min tahtiha al-anharu kuma koramu suna gudana a ƙarƙashin wannan aljanna fiha anharu min ma'in ghayr asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamr lazzatin lisharibin wa asal wa anharu min asalin musaffa wato koramin akwai na ruwa shi kuma ruwan ba shi da zarfi a cikin koramin akwai na madara ita madara ba ta tsami a cikin kogon akwai na zuma ita kuma zuma tatacciya ce akwai na giya ba kuma wacce ake kambele in an sha ba ba wacce zaka sha ka dinga wai da Allah yanzu safiya ce ko yamma ce wallahi ni ma ba ko ne yanzu na shigo garin to ba irin wannan ba la fiha gaulun wala hum an hayun zifun so da haka babu tangadi babu tambele babu kuma marisa ana cewa yayi marisa ya sha kafsu khalidina fiha abadan za su zauna a cikinta dindindin titir babu ranar fita radiyallahu anhu kuma ƙari Allah ya yarda da su wa radu anhu sun yarda da Allah wato wannan yarda guda biyu Allah ya yarda da kai ka yarda da shi ai an gama ko Allah ya soka ka so shi an gama da ka soyayya in ta zama ta bangare biyu ko yarda ta zama kai kowa ma kake zaune da shi in dai baya baka abin da kake bashi ai ba zaman lafiya shi yasa wani yake cewa laysa al-amru an tuhibba walakin al-amru an tuhabba ba wai kana so ba kai ma ana son ka wasu samari ne guda goma suke son wata budurwa kowa yana son ta ashe ba wanda take so a cikin su suka zo suna ta faɗa kai kaka ƙara kallon wani kai ma wallahi aka fara faffasa wa juna baki to wanda tije ya ce to yanzu maimakon faɗa a je a tambaye ta mana wa take so a cikin ko ya je kwalliya ya caɓa ado ya sa asin da asin suka je suka yi kwalliya suka zo aka yi sallama da ita cewa to ga su samarinki ne su goma suna faɗa a kanki shine aka ce to a zo ki raba faɗan in kika zaɓi ɗaya tara sun ce za su haƙura ta ce to ni ma a bani dama ni ma in je in kwalliya ɗin fito ta je ta yi kwalliya ita ma ta fito ta kalli na farko ta wuce ta biyu har ta kai goma ta zagayo ta baya ta zagayo ta gaba ta ce gaskiya ba wanda ya mu wa kullun yadda i hubban li laila wa laila la taqirru lahu bi zaka idza ishtabakat dumu'un fi juhunin tabayyana man baka min man tabaka imam shafi'i yana cewa wa min ash-shaqawati an tuhibba wa man tuhibbu yuhibbu ghayrak aw an turida alkhaira lil insan wa huwa yuridu ghaira yana daga cikin tabewa san wanda ba san ka je zance ta kwafa mamali a ce ai yarinya ce bari za ta gane ka dan ƙara hakuri dai za ta fahimta a hankali to ina maganar za ta fahimta tunda dai bata fahimta yanzu ba a hakura mana haka da soyayya da yarda duk ana so su zama daga bangare biyu to wannan malamai suka ce hukunci ne ko labari suka ce duka biyun ne Allah ya bada labari radiyallahu anhum labari ne ka ɗorar da wannan labarin gaskiya ne sannan wannan hukunci ne wani abu suka yi Allah ya musu hukuncin ya yarda da su da haka hukuncin Allah adalci ne labarin Allah kuma gaskiya ne zalika to amma duk wannan daraja ta tabbata ne liman khashiya rabbahu ga wanda ya ji tsoron Allah mahaliccinsa ai khafahu fid dunya wa tanaha amma atihi ya ji tsoron Allah kuma ya nisanci sabawa Allah da kangarewa Allah da kuma keta dokokin Allah ita khashiya dama abinda take bayarwa tsoro ne tare da girmamawa tsoro ne tare da soyayya tsoro ne tare da kwadayi ba a samun khashiya sai zuciya ta hada abubuwa shida na farko alhubbu abin kana son sa na biyu at-ta'zim kana ganin girman sa na uku al-khawfu kana jin tsoron sa na hudu arraja kana kwaɗayin abin hannunsa sannan na biyar tukhulisuhu kana masa ikhlasi sannan kuma tattabi awamirahu wa nawahi shine na shida kana bin me abin da ya saka kana hanuwa daga abin da ya hana ka domin ko mace ce tace tana son ka kasa ta taki ka hana ta ta hana ai ba ta son ka ba sai ta yi magana ba saboda biyayya ita ce soyayya soyayya suna tare amma za ka iya biyayya ga abin da kake tsoro ko ba ka son sa in aka ɗaga ma makami ba sai kai biyayya ba amma ba ka son wanda kake bi ɗin to shi wannan sharaɗin khashiya kana son sa kana ganin girmansa kana kwaɗayin rahamarsa kana tsoron azabarsa kana yin komai dan shi sannan in ya sa ka kana yi in ya hana ka kana hannuwa to wanda ya haɗa wannan shine khashiya to Allah ya sa muna daga cikin waɗanda suke son Allah Allah yake son su suke girmama Allah Allah ya girmama su suke kwaɗayin rahama Allah kuma za su samu suke tsoron azaba Allah kuma za a tsare su suke bauta Allah da ikhlasi Allah ya musu wannan arzikin sannan kuma in Allah ya ce a yi suna yi in ya ce a bari suna bari Allah ya sa muna da rabo a wannan kasa to sai tambaya wannan ya ce assalamu alaikum dan Allah ko akwai hadisi ingantacce da ya nuna in za a yanke farce akwai wata yatsa daga yatsun hannun dama ake tsallakewa ba za a yanke farcen ba sai an gama sauran yatsun hagu to shari'a musulunci ta yi magana akan sunan sunanul fitra wato sunna ta fitira shine sunnar da ake ɗabbaka ta a jiki ita sunna a jiki ake yin ta ba a waje ba jiki ta shafa to waɗannan kuma guda guda biyar ne na farko shine mutum ya datse gashin baki da almakashi so da ba a so gashin baki ya tsoye dinga shiga baki shi sa ake kiran shi sharibu da larabci so dan kana shan ruwa haka in ya tso sai ya dinga shiga ciki yana tara maka datti sai ka samu virus da bacteria da sauransu to da aka aka ce a rage masa tsawo kun ga wannan sunna ne sannan na biyu a a aske gashin hammata shi ma kazanta ne an ce duk sati in yayi tsawo kwana 40 na uku gashin gaba shi ma dinga aske shi duk sati in yayi tsawo kai ya wuce kwana 40 sannan kuma na hudu a dinga yanke farce kada mutum ya tara farce sannan kuma in mutum ya isa kaciya a yi masa kaciya ita kaciya tun daga ranar da aka haife kama ana iya ma kaciya ba matsala shari'a ba ta wanke wani lokaci ba da ne sai a yaro sai ya gandame sai a zo a yi taron shayi a zo a yi shayi kuma a so a sa ma yaro kaukara take ko mai ce wanda ake sa masa na katako ko na kara a ɗaure kafarsa karankiya menene karkiya to to saboda haka ai ta kawo kaji da sauransu to amma yanzu zaka ga wani da ya kai kwana bakwai ranar suna sai ai masa kaciya da haka shari'a ta yadda in dai yaro likita yace zai dauka ba zai cutu ba an auna lafiyarsa to ko da yaushe ai masa kaciya shine ma yafi dadi yaro sai ya taso ba sai an ta koce koce in za a masa kaciya ba to wannan shine da haka shi yanke farce ba shari'a bata zo ta ina za a fara ba awo ne na malamai cewa yujibuhu tayammunu fi kulli shay'in fi tarjulihi wa tana'ulihi wa fi tuhurihi wa fi sha'anihi kullihi to tunda tsarkin wannan duhur ne kuma annabi an ce yana fara ta dama to sai ka fara ta dama to ina ne dama damanka ina ne damanka in zaka fara da hannun dama ko daga dama idan hannun dama ne kenan da hagu zaka yanki kuma ba a yi aiki da hagu ba in kuma ta hagu za ka fara to kuma da dama za ka yanke to wane za a fara kenan da haka ne imamu mali yake ganin zobe a hannun hagu za a sashi ita saboda in ka ɗauko shi ka saba wata sunna in ka sa shi da hagu kaga kuma ka sa shi da hagu kenan a dama amma idan ka sa shi a a hagu to dama ce ta sa in ka sa shi a dama to hagu ce ta sa saboda haka dama ta sa shi a gurinsa shine daidai saboda haka a hannun hagu za a sa zube a mazhaba imam malik amma malamai sun ce annabi ya sa a dama ya sa a hagu da haka duk kowanne ana iya sawa da haka kenan ba za ka bar shi a dama dindindin ba ba za ka bar shi a hagu dindindin ba ka dinga kana canzawa kamar agogo ne wata ranka daura a dama wata ranka daura a hagu kakkai ta daura shi a dama kakkai ta daura shi a hagu ka dinga caccanzawa kamar yadda zobe shi ma ke caccanza shi sauraka kenan babu wani sunna da ta zo cewa a tsallake wani dan yatsa kawai a duba ina ne dama amma ni abin da nake gani to ni ta nan nake fara yankewa daga wannan dan yatsan nake fara yankewa saboda hannu ba haka yake ba haka yake in a haka yake to wannan ne farko a dama a daman ma wannan ne a farko saboda sai in fara wanke wannan sai in tawon tawon tawon sai in kare akan wannan kaga an biyo ta dama an jero ta dama kenan an kare da hagu amma an kai haka haka ne asali haka cikin hannu ne sai zaka karba zaka yi haka amma asali haka hannu yake so da haka tunda haka yake wannan karamin da shi za a fara ayyona ni dai haka nake ban san ba wai aya na gani ko hadisi ba kawai fahimta ta ce nace ga in an ce dama a jero ta dama to daman a haka hannu yake tunan za a yi ta iya haka ake yi da haka wannan shine sai ka yo nan ka yo nan ka yo nan sai ka kare da wannan kai kuma ban san ta ka fahimta ba malam shin ko akwai hadisi ingantacce da ƴan uwa da ya nuna cewa a yanke farce ranar alhamis Mm-mm, to ai sati an ce sati ai ba sai alhamis ba saboda abin da yasa wasu ke ga juma'a ana so a wayi gari cikin tsafta amma ba wai shari'a ce ta ita ta ce da ka a wuce kwana 40 ko kuma ruwaya da ta zo sati don an ce sati kaga juma'a dai ranar tsafta ce ya kamata a ce juma'a da safe lokacin da za ka yi wanka ka sa turare sai ka hada da yanke farcen baki daya amma ba sai alhamis ba ina ga abin da yasa alhamis aka fi yanke farce kun san dalili asalin masu yanke farce gardawa ne da almajirai masu karatun qur'ani to kuma ran alhamis ba sa karatu a ranar suke fita neman yankan farce to ranar sai ka ta jin kwas kwas kwas ana ta neman wanda za a yankewa to zaka sai zama an fi yanke farce ranar alhamis domin a ranar ne masu yanke farcen suka fi bazuwa a cikin al'umma amma ba wai shari'a ce ta jaye alhamis din ba masu aikin ne suka fi samun lokaci a ranar alhamis me matsayin matar da in ta samu matsala da mijinta sai ta ce ya sake ta to eh akwai matsalar da za ta sa ta ce a sake ta a yi matsalar ta yi yawa in ma bata ce a sake ta ba akwai inda alkali zai sa a sake ta kamar misali kana dukanta ka hana ta abinci ba ka kusantar ta kana wulakanta ta ya kaga ba aure tunda duk ka ruguza rukunan auren amma dan ƙananan abubuwa haka an dan kwana biyu ba a ci ba matsala a dan samu dan abubuwan na haka ya kai dan kai mangari da sauransu irin waɗannan abubuwa yan ƙanana ai kaga a kansu dai sai ai hakuri amma manya-manyan abubuwa rukunan da suke shafa auren ka ƙaurace mata a shimfiɗa har ka wuce haddin da shari'a ta ce ko ka hana ta abinci ka hana ta sutura ka hana ta magani ka hana ta ilimi kuma ka dinga dukanta kana zaginta kana cin mutuncinta ai kaga wannan aure ba zai yi da wannan ba in ma baka ce ta fito ba to alƙali shi zai je ya fito da ita akwai gurare guda tara da shari'a ta yajje ma alƙali ya saki matarka ko baka yadda ba daga ci akwai wannan ila'i kai rantsuwa ka nisance ta wata hudu wata hudu ya cika alƙali zai kira ka ko ku shirya yau ko a rabu da ita ko kuma ka tsiyace kawai ta kai ta ko ba ta iya zama ba ci ba sha ba su tara ba magani ba ta kai ƙara alƙali ya baka lokaci ka ɗan yi kuɗi ya gaba kai ba kuma ita ta gaba ta iya hakuri ba sai a sake ta ko mutum ya gudu aka neme shi sama da ƙasa aka rasa aka yi ta cigiya gari gari bai zo ba ta ce ita ba ta iya hakuri ba sai a sake auren wani kuma ta yi idda kuma wani ya zo ya aura idan ka fito kafin ta tare to ba ta ce sai a dama da ita in ko ta tare ce fatan biddukuli in ta tare da wani sabon mijin kai kuma yaka hakura tunda guduwa kake yi suna nan tafariki bi sababi kaza bi sababi ila'i akwai kuma li'ani shi ma idan aka yi li'ani kana tuhumar cikin ta ba naka bane ko kana tuhumar tana zina har kuka je kotu kuka yi li'ani shi ma sai a raba tsakanin ku babu aure suna nan da yawa dalilan sun kai guda tara saboda haka ku daina zaluntar matan ku da Allah Allah ya ba mu ikon yi musu adalci su kuma Allah ba su ikon su bi mu malam matsayin kashe wanda ya shiga gidan mutum yin sata ko fyaɗe to shari'a bata yadda ka kashe mutum dan ya shiga gidanka yin sata ko fyaɗe ba ka dai dan abin da zaka firgita shi ya gudu shi yafi amma in mutum ya yo kanka da makami aka ce ka gudu idan ka ga ya bi ka ka gudu ya bi ka ka gudu ya bi ka kaga ba hanya to ka juyo kansa shi ake kira dafqus sa'il idan ka kashe shi in kana da hujja shari'a ba abin da za ta yi maka domin ka tsare kanka ne shine dafqus sa'il wani yazo ya ce ya rasulullahi mutum ne yazo zai karbi dukiya ta ya ce kakka bashi yace sai kama ni da ƙarfi yace kai ma kama shi da ƙarfi in ya kashe ni fa yace kai shahada in ni na kashe shi fa yace ka kashe banza to haka nan kaga fyaɗe da sata shi yasa fyaɗe da yawa a cikin mazhaban malikiya suka yi hukunci akan fyaɗe hukuncin kisa za a yi masa saboda fyaɗe wani nau'i ne na fashi da makami bambancin su wannan ya amfani da makami ya karɓi kuɗinka wannan kuma ya amfani da makami ya sadu da mataka ko eka ko kanwarka duk kowanne makami ya nuna saboda haka wata ƙara ma a karɓi kuɗinka da da aiwa matarka ko ƴakka fyaɗe saboda haka suna ga wannan ya shiga ƙarƙashin inna ma jaza'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu wannan aya ana aiki da ita har akan masu sai da kwaya yanzu a kasar Saudiya dama an zaka shiga tun daga nan immigration za su buga maka a jikin passport ɗinka mutuwa ce idan ka shiga Saudiya da kwaya da an kama ka da kwaya kawai sai a je a fille ba kai shikenan saboda sun ga ana ta lalata 'yansu suna shan kwaya shine suke filla kan wanda ya zo da kwaya so da haka a ya dangana ga yanayin da mutum ya samu kansa a ciki Allah ya samu dace kuɗi dubu goma daga 'yan hannun daman malam ina ne hannun daman nan ne na ok na to nawa nawa kuka tara ku da yawan nan ina abin naku ya yi arha to amma Allah saka muku da alheri to ku da kuke hannun hagu to to sai kuɗi dubu uku da ɗari biyu daga ƴan da ashirin ne daga ƴan ɓangaren kudu da malam ina ne kudu hagu ba a ci hagu ba shi ne kudu to kudu da malam to Allah saka muku da alheri wato ta hannun hagun malam dukan suka ce a zuba wannan a asusun marayu kuma a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu na alheri dubu goma daga wani ɗan uwa shi ma ya ce a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya kare shi daga sharrin mahassada saboda ƙarin girma da ya samu a wajen aikinsa dama an kana aiki duk ma abin da kake a duniya yanzu sai kana addu'a kana sadaka sadaka maganin musifa ka dinga yawan sadaka saboda duk mai maka hassada zaka karya shi da yawan sadaka kun san duk wanda ka ba sadaka zai ce Allah ya saka da alheri to Allah ya saka da alheri nan ce take kare ma sadaka kuma duk aikin da kake yi na Allah ba dan mu ba Allah ka sa sunan mu a ciki Allah wanda kake musu rahama kai mana rahama waɗanda zaka ji kansu Allah ka sa muna ciki